أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha shidda ga watan zulka'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan haka ne ko? uku ga watan biyar na shekara 2026 miladiya game yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin wani littafi da yake karantar da mu al'amuranmu na addinin musulunci abinda ya shafi kumce-kumce ta hanyar mazhabar imam malik bin anas allah ƙara masa yarda har yanzu dai muna cikin wannan babban babi babun fil biyu'i wa ma shakalal biyu babi da yake bayani akan kasuwanci da kuma abubuwan da suka yi kama da kasuwanci shine babi na 34 yau kuma insha Allah darasi na 82 haka ne ko insha Allah za mu tashi darasi na 82 kuma ina gani za mu tashi wala ya juzu suleiman haka ne nan ne ko to shafi ku ba da shafi eh sansis adiba sansis daga sama ko da ƙasa eh layin yawa shafi na 106 layi na shekara ta biyar daga sama adiba kwanan to mu je kwa gani ko to bismillahir rahmanir rahim mala yake cewa wala yajuzu bai'u thamari aw habbin lam yabdu salahu wa yajuzu bai'uhu إذا بدا سلاه بعده وإن نخلة من نخيل كثيرة ما لا يجي ولا يجوز بيع الثمن adokanmu da ƙa'idanmu ta addinin musulunci baya halatta mutum ya sai da ‘ya'yan itatuwa baya halatta mutum ya sai da 'ya'yan itatuwa mana na bishiyoyi irin su maga irin su inabi irin su mangoro irin su gwaiba da daidai sauransu musulunci ya hana mutum ya sayar da su ma damat suna nan a matsayinsu na kore ba su nana ba mana duk 'ya'yan itatuwan da bai nana ba to baya halatta a musulunci a sai da shi shi ne ce wala ya juɗu bai samar baya halatta a sai da 'ya'yan itatuwa duk kasha duk 'ya'yan itatuwan da alamsali mutum yana da gonar mangoro amma ga shi ya yi a rankwala-rankwala kurukus amma kuma tsanwa shar to bai halatta ka zo ka ce da wannan ina ba ta bayyana in je bai na ba au habbin ko kuma 'ya'yan kwaya irin su gero su shinkafa su masara su dawar gona su acca da dai sauransu gashi dai ya yi tun har ana gasawa na ce to amma bai nuna ba to bai halatta a sida shi ne ce lam ya budu silahahu ma'ana wanda bai fara nuna ba domin me ya sanya idan ka da a cikin wannan abin akwai rudi akwai garar akwai cutarwa ta yanzu ka sai da ma mutum gonar mangoro gashi nan don kwala-kwala irin goma mangoro da ake so ninan ne ba ninan ne ba kai manya dan aure gashi ya zubo amma tsanwa shar ya zo ka kaya masha Allah abu ya yi kyau eh to to to a yi kirki aka yi to to kun yi haramu musulunci ya hana ko kuma ga gonarka nan hatsiji ya yi tun ya fito ras ko kuma gonar alkama ga ta nan ta fito ko wake ya yi zangan na ya yi mai ake ce mashi irin wannan gajanga fito alhamdulillah ga shi wa gajanga ko ina ga ta nan don sira amma da yi nuna ba to duka biya halatta a yi cinikin domin musulunci ku ba addini ne wallahi ba addini da yake bukatar al'umma su zamla lafiya cikin nutsuwa kwanciyar hankali albarka ta wallahi irin musulunci domin kullum ne yake kawo matsala da ka cuce ni to daga ni da kai shikenan mun samu sabani har abana na ki ka kaki gaba ta shiga duk agalabiya cuta manafiki zalunci shi yake kawo waɗannan abubuwa to duk musulunci sai ke kore waɗannan abu abinda zai kawo mana kiyayya da gaba me ya sanya Allah subhanahu wataala ya haramta mana giya yace innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam yace rijsu min amali shaytan fashtanibu ci duk wannan kazanta ne daga cikin al'amuran shaytan abubuwa ne da yake sanya innama yuqa bainakum al adawatu wal baghda fil khamru wal maisir ma'ana a giya da tata akwai gaba da kiyayya bal ikrar wata hankalinta ake fa gabar wata gabar irin ta jahiliya zaka same ta akan caca ne ba tsakanin kakan wani da wani ya ci shi a wajen caca suka hada gaban ce da shi da shi har abada babu haka kuma ya gana ma zuriyarsa eh har ƴaƴan kuma su har jikoki su ba san me ya faru ba kawai su dai labari ne tsakanin gidanmu da wannan kai ai ba ga ga maji to duk waɗannan abubuwa a musulunci babu su innamal mu'minuna ikhwa musulunci musulmai ɗan uwan juna ne ba asluhu bainahu kullum musulunci so ke ɗan uwan taka dangantaka tsumunci mu diba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kira ya zo Madina ya tarda Aus da Khazraj kabilu ne guda biyu na Laraba dukkan su Larabawa ne ba amma wannan kabila Aus wannan Khazraj su ma irin wannan gaba ta jahiliya ke da shekara 40 suna yi katilan wa makatulan in waɗannan suka faki ɗan ƙabila wacce a bayan gari sai su bige su matan suka faka haka shekara arba'in ana yaƙi kuma babu zancen sulhu babu zancen da wani amma ne musulunci da ya zo sai ga addinin musulunci ya haɗa su guri guda har Allah su mata lagace hukuntum ala shafa kubarin minan na fa an qazakum minha kuna gab da fadawa wutar jahannama Allah ce to da sun mutu da wannan adawa da wannan gaba da kiyayya da ƴan wuta suke bala'i baki daya Allah ce kuntum ala shafa kwarin minan nar kuna dab da wagegen rami na wuta fa an kaza ku mina sai Allah ce to to sai gashi ko karbi musulunci gaba ki daya musulunci duk sai goge wata ɗan ko manta da wata adawa da ke amma ba sulhun da ba yi ba da ba da zama da amma an ga gara sulhu amma musulunci sai gashi hada ashe addinin musulunci addini da ke hada ƴan mantaka kare shi zana da cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo Madina ya hada al-ikha ɗan wantaka wal musawat daidaito babu zancen ni na fi ka wane ne kai mun gidan musulmi da a al-muslimun ikhwan musulmi ɗan uwan juna ne to saboda haka duk waɗannan kuka chata da giya duka da Allah subhanahu wataala hana mu saboda in waɗannan abuwa adawa da gaba da ke ya aglabiya in ka zaza ka bincika a kauyuka da waye da sauran irin wannan adawa wallahi duk mutum ki wannan ya ci shi a wajen jata ko kuma a wajen gidan da ya tambele kayan tambele ya sha giya ya zo ya musu rashin kunya ko ya zo ya yarda sauransu ya zubar da mutunci da kima saboda haka sai ga duka yasuwar wanda zuriyarsa ‘ya'yan shi mata a bawon zai zo aure su ‘ya'yansa maza bawon zai ba ta mata kayan gidan wani saboda ubansu ya lalace yana shan giya ya yi kasa da sauran na caca to addini musulunci kullum abu daidai ke so ya haɗa kanmu kadda ka cuce ni shi sanya ma'aunin hadisi manzo Allah ce la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa ka in cuce ka kuma kai kaga cuce ni haka musulunci ke kowa zama lafiya ina littattafan babu da adiba diba ma ta za samu lada da ke ehe me tambayar eh kamar eh eh eh eh shi ne a nan shi ne a nan sai a bari shi ne kan bayani da muke bayani a kan kan gabar da ake yi ayan itatuwa ala misali dama irin waɗannan bukata ta take kawo a galabiya shi ne aka ce idan ayan itatuwa ba su nana ba ko ayan abinci ba su nana ba kwayar gero kwayar waye da sauransu ba a saida su ko da uzuri ya kama maka shine muna cikin bayanin ne kenan ka ƙara tambayar akai akai ne musulunci ya hana ga shi ne muke cewa ga gonar ka mangoro yayi ko ga gonar ka hatsi wannan hatsi yayi kai gashi nan amma danye sharat tumu ne ko ga gonar al shinkafa ko alkama ta fito amma bata nana ba sai musulunci ya hana saboda ni a cikin wannan abin akwai garar ne garar ruti ɗaya biyu ta ci ba za ta ci ne ba kuna fahimta ta ci ba za ta ci ba ta yi kai yanzu ka ga gashi nan kasiya ɗan ya a ya yi ido wanda sun fito sai kun gama ciniki ka ba shi kudin shi ya bada sai allah su wantala sai kawo ta annoba darba sai ta zo ta kama mangwara ka gani idan ta kama mangoron zai zuwa fidda shi ko iska a wata iska duk ta zo ta karye fidda ta zubar da 'ya'ya ka gani asara ce ko ta karye hatsin ko ta shafe wannan garkata ka bayan ka gama ciniki ka ba ya baka kuɗi ka kashe shi kuma yana jira yi kafin ya gama na wani ɗan tsakanin duk komi yana iya faruwa idan ya faru kuma asara ce kai kuma ka kashe kuɗi yanzu ka mai da mishi shi kuma yanzu ya san yayi asara shi kuma yaya zai dinga ganin ka shine muka yi bayanin abubuwan meye illar daga cikin kadan shine waɗannan abubuwan kenan yanzu ya hassala gaba da kiyaya tsakanin ka an yi wani da ya cuce ni wani da yan kaza wani da asara ta za ko ma ya rage mu asarar ma babu to amma me yasan ya kaga anan sai ministan shari'a tace lam yabdu salahu wanda bai fara nana ba yana ɗanyensa kenan asara ce to amma mi idan ya fara nina to wanda ya halatta ma'ana idan yana ɗanyen shirt ga shi ne ya yi amma bai nuna ba ga komi ya yi amma bai su nuna ba to har yanzu akwai matsala to amma idan ya fara nuna shi ne ala misali malamai suka ce me ya fara ninasa kamar ala misali wani bangare a cikin kashi uku na gonar kashi ɗaya bangaren kashi guda sun nuna kenan alama duk sun kosa ko da yanzu aka cire su kenan ba za a yi asarar su ba za su tsira kuna gani to ranar musulunci sai halatta ce ya halatta idan bai fara nuna ne ba aka ce haramun ne kenan sai ku shira har yi nuna ma'ana kenan akwai gashi tsanwa ne amma ya riga ya kosa idan aka turo shi aka sa shi a kwali sai ni sai nuna sai wani to amma in can bai kai nuna ba to ko an sa shi a kwali daidai ya riƙe ya lalace ba zai nuna ba kuna ganewa shi ne dalilatu wannan abu har sai ya tsira daga wannan hadar kenan yana dan wanshi dai amma ya nuna yanzu fara ya fara masa alamar nuna ne ya yi masara ko jako to bai fara wasu sun fara wannan shafi kenan ya riga ya kosa to a nan in ka sai da kayi halal kenan ko da shi ma irin waɗannan matsala ta zo a an yi iska kawai da sabon da ya zo sai ta da mangoro a zuzube amma sun fara da sun nuna kawai mi za a yi sai ce kawai a nemo kwali kawai sai a tattara sai a cikin kasuwa ko gami ne babu asara ina ba ta fahimta kenan musulunci bai so bai so kai ka yi asara shi ma bai so shi ya asara bai so ka cuce shi bai so a cuce ka idan kuka yi haka kenan an tsira ko da iska ta kada shi kenan ƴaƴan ya suna ne ina ba ta gane to shi aka ce lam yabdu silaha wanda bai fara nuna ba amma idan ya fara nuna a cikin kashi uku kashi guda ya nuna na bangare guda na gonar ya nuna to duka sun kenan sai ka tsira ina to yanzu kuma alal misali a'a yanzu da ya kama ga abu ya nuna bai nuna ba kai amma ya yi 'ya'ya to kuma wata bukata ta kama ka yanzu sai kake so ka saida teran din gaba ki da kun gane kenan yanzu teran ne za ku yi ciniki ba ba ibishiya ba bishiyoyi naka ne kenan sai sun gama nana ka cire kayanka tukun ka bashi filin kenan ya halatta fili wannan ya halatta ku yi cinikin ko da ka yi shuka amma da sharaɗi za ku yi to na yi shuka bana ga gona ta ku ci za ga ta a ganta na yi shuka amma mi sai na girbe kana ina bukata ta kama mun nake so in sai da gonar amma banda banda kayan cikin to in ba su da na ba shine ba a yi shine musulunci ana haramun yawa yanzu a yi cinikin teran yawa amma banda ƴaƴan tatuwa saboda me yace saboda musulunci ya hana da ni da kai kuma musulmi ne kawai shine eh sai a hakura ayi wannan sai a yi cinikin wannan alal misali mukaddara ma in kudin ga bukata ce ta kama kana bukata ta to ai ba ni kudin tiran yanzu ai shi tiran yana nan bai canzawa kawai meye kayan ka ne kamar aro ne kamar gidan haya ne ka an sai da gida da mai haya a ciki kafin ya tattare ana tilgibo to haka shi ma wannan ba laifi kenan gonar ce aka saida maka ba ba amfanin ba ina fata an fahimta nan ya halatta a yi cinikin gonar amma banda amfanin ko ya halatta a yi cinikin garkar amma ban da amfani a ina so har amfanin to yanzu bari har amfanin ya nuna sai mu zo kuma a yi ciniki gaba daya saboda min musulunci ya hana ina ba ta gani ko ku yi ciniki wancan ka samu wannan ko ko in shi duka yake so a yi da ya ciro bari siya da na musulunci ya hana insha Allah wannan shine abin da ake mana bayani anan kenan bai halatta a yi haka saboda ni shi ne na faɗa mana illar saboda ba a iya amfani da abin a shari'ance idan wani abu ya zo asara ce to kuma shi musulunci ya ce ladarara wa ladirara wannan shi ne kuma zama na kaga shi ne shi kashi zai ji daɗi kai maka ji daɗi amma da kun saba wa Allah to ƙarshe ne na farko ga saban Allah ga zunubi sa'an nan kuma ga sakamako na duniya da kai da shi kun shiga adawa da gaba da kiyayya duk kowa yana neman cin duniyar wani to kaga shi ne da abu da musulunci baya so a insha Allah to kenan wannan ita ce wannan gaba bai halatta a sai da 'ya'yan itatuwa ko 'ya'yan ƙwayar gero ko ƙwayar waye da sauransu har sai sun fara nina wannan shine abu da musulunci dokar da ya ajiye mana ya ake gane ni nasu irin su waɗannan su da su yi masara ko su fara sha daga sun fara masara kenan wannan alama sun nuna kenan sauran ma a lokacin ko a lokacin ake bukata in aka cire gaba kida kenan ba za a yi asara ba insha Allah in kuma gero ne a gashi kuma ya bushe dan in bai bushe ba asara ce yawa in tumu ne ka aje asara ce kenan sai ya bushe ya tabbatar ko da yana son wannan to sai an kinki ina ba ta gane to wannan ita ce gaba ta farko wala yajuzu bai'u samari aw habbin lam yabdu silahahu wa yajuzu bai'uhu idza bada salahu ba'dihi amma ya halatta a saida shi idan wani shashi daga ciki ya fara nuna alaman na ya nuna wani shashi ya nuna nuna wa inna khalata min nakhil kasira koda dabinuwa guda ce daga cikin dabinai da yawa alal misali kana da wannan icen dabino goma ko ashirin sai ka samu biyu duka sun yaya da yau sai ka samu biyu daga cikinsu ko ɗaya daga cikinsu ta nina maga ta yi masana ko ta yi sha an taba kuma an ji zaki to ka yanzu kana iya sai da kenan sun cika sun kai kam kenan inda za a cire sa ajiye su za su nuna ina ba ta fahimta to amma in dai bai wannan abu bai faru ba in kuka yi to kun yi haramu wannan shine yake cewa wa yajuzu bai'uhu ya halatta a sai da 'ya'yan itatuwa iza bada silaha ba'duhu saboda idan yi bishashin shi ya nuna ya fara nuna wa inna khalatin min nakhilin kasira ko da da icen dabino ne cin danuwa da yawa amma malami suka ce malam ta kun bakura idan ba ta kasance ba bakura ce mana me bakura irin kasan akwai wata bishiya mai saurin wata daga cikin itatuwan sai su a samu wani ice mai saurin nuna yanzu kana da icen kan icen dabino 100 to akwai wani zai ka samu wani daga cikin icen ba lokacin nunam ne ba amma ko sai ga shi ya nuna eh ko a lemu akwai shi ko a mangoro ma akwai kuna gani ana ce mata bakura mana irin farkon ninar abu akwai wanda suke gauga wannan amma ka wannan daga iccen ne ko daga wannan bangaren ne ba sauran ma'ana bishiyar sun kai bane ba to in wannan ne to bai halatta wannan sai dai kawai yanka ku ci kayan ko kuma ka sai da ka yanko ita kadai ka sai da ita kadai amma ba za ka sai da gonar gabaki ɗaya ba ina ba ta amfanta eh irin wannan ne to yanzu bukata ta kama ka to sai isu waɗannan bishiyoyi guda biyu da suka nuna to sai ka je ka yanko su ka sai da su amma ban da sauran in ka sai da sauran kayan haram amma su wannan da ka nuna ka sai da ka sai da halal ina ba ta amfanta to shi ne a nan malamai suka ƙara bayani da sauransu gaba ta gaba wala ya juzu bai umar fil anhari walbiraki minal hitani wala bai uljanini fi baɗani ummihi wala bai umar fi buɗu nisa'iril haiwanat wala bai unitajin ما تنتج الناقة ولا بيء ما في ظهور الإبل ولا بيء العابق والبعير الشارد ونهي عن بيء الكلاب واختلف في بيء ما أزن في اتهازه منها وأما من قتله فعليه قيمته to yanzu ita kuma wannan gaba su masu hukuncen-hukuncen ne ya ce to wala ya ji zubai'u mafil anha baya halatta mutum ya sai da abin da yake cikin kogi minar hitan na daga kifi an san ga gwanin ruwa ne gwanin kamu ne kana da kuma mai kirki yanzu da kaje nan da nan ka samu kawai shi kenan dan kudi ya ka dan bukaci kudi babu cewa da yake eh yace mu yi cinikin gobe wani su'i na da zai yi yi kawo kudi kawai a kaza a kawai ka to ke ba ka sani ba kuma san shi kai da kunna kun san shi a gani wani ne yana zuwa kuma kullum yana zuwa yana so yana kawowa ya ce to shikenan ayi ciniki to haramu na farko tukwa yanzu kai na tsammanin ka kai gobe ko kuma kana tsammanin ka kai anjima kuma inda ya kullum dan al'ada kullum kana zuwa kana kama kana to kuma nawa aka je kuma wata rana sai a je a rasa ko a je a ki kamowa in ka je yau in je je bai kawo kai kuma yana ce ya riga ce mai uwar gida ya ce to ki shiga yau kifi za ka mana to an zama an zama shi da kuma ka kawo ba yaya kaga ba shi ba har gidan har an gidansa ba sai sun masa sai sun masa mushi to tun ga duk waɗannan abubuwa rudi ne ko wani ko mun gwananta kaka kaka ka bari har abin ya shigo hannunka ba a ciniki shine malam ba yake cewa ba a ciniki kifi a cikin ruwa wannan shi ne to kun shiga ga gabar ma kun ga karin magana tashi yayi daidai da wannan magana gashi ga kun ga shine amfanin karatu kaga wannan karin magana yayi daidai da nasi shine ce wala yajuzu bai'u ma fil anhari wal biraki baya halatta a sai da abin da yake cikin kogi anhar koguna wal birak shi kuma birak tabki birka guda daya birak jam'i ne naharun daya anhar jam'i ne ko bai yuta naharun kogi daya anhar koguna birkatun tabki daya birak shi kuma jami'i ne na tabakuna kaga akwai tabakunan da suke da kifabe minal hita na daga kifabe kace to gobe zan fita kawo kudinka abinda na kamo na baka na na saida maka haramun ne a bari shi ka tukwa baka san me zaka kamo ba ka kamo da yawa kadan zaka dawo a'a babba ala misali mukaddara to kai yanzu ya ba ku kudin kadan da kaje ka kwaso da yawa ka ba shi in shi kuma yace a'a ai ba haka muka yi da kai ba kaga an jaye daga nan ma shi karama ko kuma ga ya ba ku kudin karami yanzu da yaje sai kawo tikeke guda shi daya kamar rago ka ba shi kaga yake ce a'a to kaga to a ba ka'ida tunda an riga an ciniki abinda yau za a mutu kenan duk abin da ya zo shi zaka ba shi to ku an haɗuwa auri ne to kaga dai a cikin garan kenan ko da azan misali an shari'a ta ce to an bashi kuma zai dinga jin wani haushi a rai to duka duk waɗannan abubuwa duk abin da zai ka kaikayi musulunci yake to a bar shi an ji wannan na gaba kuma yake cewa to eh eh eh eh eh eh wannan yana tambaya to alal misali tabkin nashi ne ko kuma alal misali irin masu kifan wannan noman kihi ma'ana kiwon kihi ka yi fasan inka da komi kasan mai kasa kasan da sauransu sai wani ya zo ce muna iya wannan ciniki shi ya sani ni na sani mun san adadin abin da yake ciki ko kuma yawan abin kamiyar da yake ciki ko irin kifin da yake ciki da sauransu shin ya halatta mun iya wannan ciniki in dai babu wani rudi babu wani cuta da wannan ladarar wa ladarara ya halatta tunda da mu yi karka cuce ni kada in cuce ka in har an san adadin abin an san kimar abu ya san gwanin abin ne babu bugun hanci ya halatta in kuma akwai bugun hanci bai halatta ba shi ne in bakun manta mun karanta a can baya a baya a cikin wannan babin ne ina jima ko ba mun kasuwanci ne ba wala ya juzu bayin mafi mafi bildili ne can eh mana bai halatta a sai da abin da yake a kumshe da sauransu ba ina jijjitan bayan mun karanta ba eh amma in abu ne sananne yanzu kamar yadda zamani ya zo da ciniki na zamani yanzu a kawo maka abu a cikin kwantinar amma sai a ce maka ne kwali kaza ne a cikin kowane kwali ɗa kaza ne a cikin kowane ɗa ga gram ɗinsa ga kaza da kaza da komi notifi to wannan malamai suka ce yana halattar wannan ciniki tunda abu ne mai in ka je ka ɗauka ka gaba shi bane ba da ka jama'a kenan kuma kai kana yin yawwa reklami akan kaza inda da kaza da sauransu kuma abu ne da aka yi shi a a rubuce a takardace da sauransu ina ba ta fahimta amma da a ce da yake babu ka'ida wannan jahiliyar abu ne kawai a zube ne a ce a dunkule kawai nawa za a yi da sauransu nan musulunci ce haramun ne bai halatta yi amma in an san abin to ya halatta to kuma a nan kenan in ala misali ka sani na sani an san mai adadin kowa sana'a ne da sauransu kenan babu zancen kwalokwalo da wani ya halatta in kuma a zancen akwai kwalokwalo akwai lauje cikin naɗi to kuma haramun ne don ladarara wa ladarara yawa barakallahu fika idan wani ya samu rabita shi ganin zuban nan ya zama haramun ina fata fahimta amma abu da abu karara aka yi shi to ya halatta domin mi hadisi ya tabbata daga imamu ahmad allah kara masa yarda manzon allah ce na ha an shira isamaku fil ma'i manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce ya hana sai da ciki ko sayan kifi a cikin ruwa domin garar ɗauko ni wannan na farko dai ba a baka abin ba baka ga abin ba babba ne ƙarami ne baka sani ba ta yi kuma kaɗan ne da yawa ne baka sani ba duka kunga wannan abuwa ne ne kai kana tsammanin bari da yawa za a samu sai aka zo kaɗan ka ko baka furta ba amma zuciyar za ta kamu da ciwo shi kuma a'a ya yi maka da sunan karami da ya je sai kawo babba kaga shi ma koda ya baka shi ma kuma su yayi wani abaransa a'a da sun sunan kaɗan aka yi ciniki yanzu kuma da ka je kwama guda sai yi kwaso da yawa dama ka ce to kwashin farko kawai da aka zaru sai aka kwaso da yawa kuma da manya ta yi kaji wani abu to saboda haka duka musulunci ake a zo a yi gar da gar ga idan mazuru ga na batutu yauwa kamo hudu to shi kenan in zaba zan yi a a duka zan yi inda na san mi na siya kai ma ka san mi ka sai da ba shi kenan haka ake so musulunci transfara haka kuma wala bai'ul janini fi badani ummihi haka kuma bai halatta a sai da tayi a cikin cikin wasa kowane iri ko na dan adam baya halatta domin akwai ruɗu alam salis kana da saniya ko tinkiya iri tana da ciki wani ya zo ya ce to nasiya nasiya jaririn da ke cikinta wani akwai yi dariya ana yi ba duk abin da kuma musulunci ya faɗa to ana yi ana yi su a jahiliya ba mun karna ji mun karanta a nan ma bai'un ne tajin matan bihin naka su har ma cinikin cikin ciki ake i idan kana da wani amalanka ƙarfa mai ɗokan kaya mai kaza da sauransu in yayi bijimi aka samu wani sai ka je wani ya kama ce to wannan abin da taguwar nan zata haifa ta gidan wani ya ce to a yi ciniki sai ce to na sai da masa kuma ba mutane da yawa kowa yana kamu a samu a sai da ma guda in aka sai da mishi sai wani ya ce to ni kuma kai alam zari yanzu na tila ma mala ali ko zai su da wani sai ka ce to ni kuma mala ali kai kuma abin da zai aiha an yi shi a dawaki ko to warai da na kuma da dawaki an fi yin wannan abu eh saboda gudu ba to ka shi ka nan ma kaga a nan ma mu a dawaki aka fi sa su kuma can da yake raƙuma su kuma su suke wannan yi eh Allah sa da sani eh wannan kwayo da halatta shi a duka wannan yana cikin garar eh wai shi ma wannan yake tambaya wai ga guwa ce ala misali ya kauta zabuwa mai iri sai ya ce to wannan in ta yi kwai na sai kwanta ba ta yi ba ta kai ga kwamfa yana da cikin rudu yana cikin garar duka waɗannan bai'ul garar ake ce musu eh eh eh a jo ba mamaki garken ne da ya same ta iri ne eh yace to amma ba su kai ga yin kwamfa ba kawai da ya gansa yace to na sai kwan kaza ne kaza a kai ciniki shine abin da yake fada shine ake ta bai'ul garar ciniki rudi duka waɗannan haramun ne a musulunci ba a yin sa shine domin ana yi a jahiliya musulunci ya hana mu kanmu a matsayin mu na musulmai musulunci ya hana mu kuma wani abin da kuka faɗa kun ga kowane tambayar da yi ƙarshen da ba mu maki ko ya yi ko ya ga wani su da su kai cika gani haramun ne ga jinan ɗagar ribar rayuwar tamu shi ya sanya wala yana daga cikin umar haba'is matsalolinmu na talauci saban allah ga mu da sunan musulunci amma mi babu wannan ɗabi'un musulunci da haliyar musulunci da mu'amala ta musulunci mu'amalolin mu kawai irin na arnanci ne irin na arnani ina fata ana ganiya to wannan shine ummul haba'isin matsaloli musulmi in yake aiki da dokokin Allah to ya shiga uku kamu ka sani kake kake aiki da shi to kamu biyu Allah yake maka ga kamun ka ki kuma ga kamun ka sani ka ki take sani saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wala bai'u ma fi buduni sa'iril haywanat haka kuma bai halatta sai da cikin abin da yake cikin sauran dabbobi shi ma kenan ka ƙara kamar ƙarin bayani ne aka yi a cikin wannan wala bai'u nitaji ma tuntujun naka gashi ma bayanin wancan ya zo ko kuma sai da cikin abin da yake cikin cikin taguwa shi ne bai unitash matuntashin naƙa sai da cikin abin da taguwa za ta haifa shi ne buka buka wannan misali ka sai kai cikin wa an ce ma a haka an ce an hana kai kuma ka zo ka ce wai kuma kai cikin wancan din ma kuma wala bai'u duka waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shine hadisi da ya tabbata manzo Allah ya ce naha an bai'i habli habla manzo Allah ya ce hana sai da cikin ciki yin haka ruwayar hadisi ta zo habli habla saboda haka anan shine malamai suka fassara shi nitajumatun tashin naka shine abinda wacce za ta sai da ɗan kama ko ba a maka bayani ba maka kasa akwai garar akwai rudi a cikin haka bayan haka wala ya juzu wala bai'u ma fi zuhurin ibili haka kuma haram ne sai da abin da yake bayan raƙumi me abin da yake bayan raƙumi shi ne abin da yake tsatsansa maniyin raƙumi shi ne misalin wannan da ya kawo na doki ko raƙumi yanzu idan kana da wani raƙumi in garma ko kuma kana da wani doki ɗan bala'i mai gudu saboda haka sai shi mai wannan dokin sai ya dinga kasuwanci da shi shi kuma duk mai wanda yake da godiya sai ya zo siya a sai da mishi ya kai wannan doki na shi don ya yi mishi bishini eh ya yi bayi sai a yi cinikin manin na shi wannan to haramun ina ba da an gani saboda haka musulunci ya hana saidawa lima sahannahu sallallahu alaihi wasallama naha an bayyi darab jamal domin hadisi ne ingantacce karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana saida maniyin rago kenan da yawa ana wani cikin a'a tunda indarma ne kaza ne da sauransu wala bai'ul abiki haka kuma baya halatta mutum ya sai da bawa abik mana bawan da ya gudu bawan da ya gudu kana da bawan ka wani garshe shinkato ba samu ne in ya tashi bahun siminti na a nan hammata kawai sai sa sak guda ya sa sak guda a nan kawai sai dinga tafiya haka kawai da ya rike gari kai ban kawai saman bayan tafiya eh hudu to kaji ko hudu to irin wannan mutum bawan shi ne ka kowa zai dinka zai bangarinsa kowa jira ake yanzu ya ce zai sai da shi sai ya saya ko ba haka ba kuma in ya kama aikin gona kama gona eka guda kawai a cikin kankan miniti kawai ya nome maka ita in ya kama aiki tun da safe har yamma bai gashiya kawai da in kaga ya tsaya kawai zai ci abinci ne ko ya sha ruwa ta kuwa zai dinga mangar wannan ka aiki wani ya samu ma'aikaci to kaga da ya fito ya ce zai sai da shi ba kaga da wasosa su zai to shi kenan ashe shi kuma bawan yana da wata illa sai bawan ya gudu ya nemi bawan ya rasa sai ya ce kai jama'a ya ce bawa na wane kowa ya san shi ya ce yi ya ce wa mai siya in sai da mashi to kaga mutane don san banza sai wani da gudu wasa ce muna so muna so ya ce amma hobe yana fa ya ɓace ba wanda mu yi ciniki da shi duk wanda ya je ya samo shi na shi kaga san banza sai a yi cinikin eh mutane masan banza yi yi ai shi gani gani yake bari zai a samu shi to ba mamaki kaga ba zai samu shi ba yanzu aka yi ciniki aka ba shi kuɗi ya je ya karwada ya sa jama'ai an mutuka aka rasa waye asara ke asara to amma yanzu sun da ya asara kana da yanzu shi kenan zai kyale wancan haka nan banza sai ya ce ya cuce shi domin kada a fara ko karkar a yi mine ne maganin bari kar a fara yauwa ina ita ce to musulunci sai hana in yana son sai da shi yanzu ya je da kan shi ya sanya duk inda za a nemo shi a nemo shi in aka nemo shi aka kashi a ɗaɗɗaure sai ta zo ce to jama'a na tashi sai da bawan nan amma hukun ji illarsa ci ga aiki ba ga sani ga shasha uwa ga aiki ga shasha uwa ya ce in ka sake shi in ya gudu kuma kai da kanka amma fa aikin ya fara in ya guda ma eh in ya gada ma ya bukatu aiki in kuma yaki mai ciki ta bi shi a ato to wannan kuma ga zahiri sai a yi kirki amma in bayanan to haramun ne a yi cinikin wanda baya nan shi ne abikun ma'ana bawa wanda ya gudu shi ne abik to baya hala domin musulunci ya hana akwai rudi amma in yana nan an kawo shi to wannan haka ake so a musulunci ka zo ka tsera shi to jama'a kun ga wannan bawan shi ga shi ga aiki ga kaza ga kaza da kaza da kaza in ka bashi aiki yanzu ne zai kara maka da shi in kuma ka kai shi gona har yamma kawai in ka bashi abinci ka bashi tuno da sha ya ce kawai daga shi sai sallah sai cin abinci zai tsira shi sai ya gama maka aiki kaga duk eh shi ne zauna zuwa yaba shi dukwa sai ka yaba shi ka faɗa alherinsa ijasiya ce da salbiyas ɗinsa sai ka ce to amma fa kuma amma fa kuma duk wanda ya kuskura in ya kuskura ka bar shi to gudu ba zai don gudu da yake don nima yanzu wannan so saba'in yana gudu yana kamo shi a'a kai da yake kai dai ba za ka siya ba amma wannan a haka to kuma shi ne yanzu kuma sai ka faɗi illolinsa to haka musulunci yake so duk in ciniki zan yi ciniki yanzu na fitar da wasu kaya na zan saida sai in ce to jama'a ga kayana ga agogona wannan agogar yan saudiya ce mai kaza da kaza da sara tana sa yar da kanta tana sa kaza tana kaza da sauransu amma biye dalilin da zan saida ta yanzu sakin batar take ko sakin wuta ina ta za ta fata daukar tashi haka wallahi inda muka ji haka Allah zai sanya mana albarka a cikin al'amuran mu ce kawai na san sai da saboda tana sa yanzu in na sa ta caji bai kwana ko kuma yanzu kawai da ka ta ta caji ta cika to ba za ta maka minti awa guda ba da kuma awa goma sha biyu take to kun ji dalilin da zai da a'a ko kuma ga salula ta salula ce mai tsada mai kaza kaza da sauransu me ya faru da ita faɗowa ta aka taka ta ka gani ya san me illata ya iya gyarawa eh na iya gyarawa ina san me to sai ya ce to zo a yi tuniki kaga shi ma sai siya da daraja kai ma ka sai da daraja kuma sai Allah sai ya albarka mu to haka Allah haka Allah da manzon sa shar'anta mana a wajen kasuwanci haka ake so mu kenan ka tsere bawan naka ka fada ka ce amma gudu dare ko mafadaci ne in ka kuskura ka nune ka nube shi in ya maka noshi ba sai ka kwana uku baka tashi ba ko kuma ka ce a'a in ya gudu duka tsawon gudunsa kwana hudu yake a najeriya dawo gudu yake amma ya gudu sai ya kwana hudu baka gan shi ba sai a najeriya zai zo haka ɗabi'a shi take ko kuma a'a in ya gudu duka nisan gudunsa bai huce je ya mai ba bai huce yi wa duka ba illar da yake da ita yauwa haka musulun ji wala haka musulun shara'anta mana inda muna yi duka kasuwanci mu komi sai ga albarka ta shiga to haka ake so duk zaka sai da abinka kai bayanin abin wannan dan kadan amma da zaka samu wallahi sai Allah sai ya albarka to amma sai shedan sai sanya muka tsaka shine yace albayul abik haka kuma walal ba'iru sharit haka kuma bai halatta ka sai da raƙuminka wanda ya zauce shi ma raƙumin da ya ɓace an neme shi an rasa shi ne bar'ir a sharit zautaccen raƙumi ko kuma mahaukacin raƙumi amali ne amma ba kamo shi ba sai an yi gayya da jama'a kun san wannan raƙumin na wace to ya gudu ko ya ɓace wannan mafaɗacin raƙumin iyi wa zai siye shi a'a je ka kawo shi in ka kawo shi aka samu shi takunkumi a komi gashi nan ta to gashi wannan raƙon da ko ganshi akwai ɗaukan kaya ba amma ba in ka kuskura ka bar mishi ba tare da takunkumi ba in ya kama hannu sai ya cire in ya kama kai sai ya ki ko ya wuce shi ga jefar to duk sai kama mutane bayani in ba a yi wannan bayanin ba to bai halatta ko kuma a'a in bayanan ba a cinikin abin da bayanan shi ne walal ba'iru sharik ba a cinikin raƙumin da baya nan tsabtaccen raƙumin wana ha an bai ilkilab wa nuhiya an bai ilkilab haka kuma an haramta sai da karnuka haram ne musulmi ya sai da kare in ka sai da kare kamar ka ci namansa ne da kai da wanda ci naman duk ɗaya shiga yancin kare ba za a saida masa ka saida masa to domin hadisi ya tabbata ingantacce imamu muslim ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace naha nuhiya an samanil kalb wa maharil baghi wa hulwanil kahin abubuwa guda uku manzon Allah ya hana ya haramta duk wanda ya ci kudin waɗannan abubuwa ya ci haram hadisi ne ingantacce da imam muslim ya fitar da shi na farko shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalb kudin kare mutum ya sai da kare ya ci kudin to ka ci haram wuta balbal wa iyazu billah haramun wa maharil bagai haka kuma da sadakin karuwa ma'ana karuwa da take karuwanci ta dauki kudi ta baka kaci to ka ci haram domin wannan abinda take yin fasikanci ake biyan ta na kudin da take tara take da in ta baka haram ne shi na ake ce mishi maharbi ba gani saboda haka wanda ya ci kudin karuwa ya ci haram ko da ta baka na uku wa hulwanil kahin da kudin boka wannan ka san boka ne ya dauki kudi ya baka ci kuma kudin ba a ina ya samu shi abokancin kudin a ina ta samu shi a karuwanci kuna ganiya to duka waɗannan haramu ala misali ba karuwanci ta yi a gabanta ko gado ta yi aka hudda gadonta aka bata sai daga cikin wani abu ta cire ta ce ta baka to wannan halal ne a'a ko kuma ta je ta yi aikin kwadago ko ta yi kasuwa sana'a karo ce amma sana'a ta yi wannan kudinta ne na sana'a da ta yi ta ɗauka ta baka wannan halal ne ina fata gane amma kudin da aka yi wancan ta samu na banzan nan to shi ne haram ina fata gane to da boka da karuwa idan mutum ya suka ba mutum kudi in kudin karuwancin da kudin bokancin to imran mutum ya ce ya tuta balbal in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma idan mutum ya sai da kare ya ci kudin shi ma ya tuta balbal eh su quraish dakon shi duka haramun ne ai kamar giya ce ita a gargashin ta wajen mutum goma aka tsine ma da mai dakonta da mai dorata da mai tatsatta da mai da mai da mai da mai duka gabaki daya wannan yana tafiya yau sufurin karan haram ne shi ma to tunda abin da aka hana ka da abin da aka hana ka cin to sufurin sa ma haramun ne dokar shi ma ko da alimsa za ka ɗora maka shi a motar ka in ka ci kudin ka ci ka ci haram musulmi dai yi sufurin kare a a sabaka ya sabaka maka da shi da kayan shi eh kai kaka doke shi eh komi i a a ba haka bane yawa to ko wanda aka tambayar ta wannan kuna wannan ala misali wanda aka sani yanzu mai sana'a karnuka ya taro kana da mota kai kuma ta jigila mai kwasa karnuka sai ya ta karnukan shi ya ce to yana so ga karnuka na zaka yi mana su wannan kwanaca eh nawa zan baka ka buga masa a yi don ba can bane ake ce ya ai gara ba ya ce can can can can ne ka san dai bude a nan kusa kusa ne saboda haka ga karnuka loji guda ka buga mishi tsada wadda in mutane ka dora ko turbi ka je kai ba za ka samu wannan kudin ba ya ba ka kudi ya ce to na ba kaza shi kudin da mai doka ce to bar ka kai masa to ka wannan kudin in ka ci ka ci haram da abu na musulunci ya hana a yi amfani a yi a ci shi kuma haka ya an yi haram in ka ci kai da yanzu ka ga ala misali ai cin karan shi kan shi haram ne in ka sai da kuma ka ci haram ne wa alaikun salam shi ne muna zuwa kan tambar ina fata an gani duk kare haramun rukon shi a cikin gida ma haramun ne domin mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk gidan da akwai kare mala'ikun rahama ba sa shiga duk gidan da akwai kare mala'ikun rahama ba sa shiga duk gidan da akwai butum-butumi gumaka a ciki mala'ikun rahama ba sa shiga ma'ana mi inda ajali zai zo maka a cikin gidan to mala'ikun rahama ba zai zo ba to yaya inda mutum ya cika kun mala'ikun rahama bai zo gurin shi ba yaya to kun ga sharrin da yake ciki in akwai kare a cikin gida to mala'ika bai shiga mala'ikun rahama bai shiga gidan na zuwa an fanshi wannan to wani ya shigo da wata tambaya ya kufe yan tsana aikun gaita ma butun mutum ce ko to yace ya hukumcinta ita kuma wannan halalci ita wannan musulunci duk abinda musulunci ya halatta yanzu kuma bai cikin wannan haram musulunci ya halatta ma yara ƙanana 'yan mata a ba su iya kufe yan tsana amma sai dai mai ake yi ita ana fasa cikin dan a nuna ma yara ba mai rai bace ba da wannan ma'ana a ba yara tarbiyyar ta wannan kawai dan da akwai musu tarbiyya ta waɗannan Aisha Allah ƙara mata yarda uwar mumune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da aka tashi kawo mishi amaryarsa da yar kufan da aka mace da yar tsanarta to abinda musulunci ya halatta to wannan kuma ba haramun bane ba ita yan tsana ba ta hana mala'ikar rahama shiga domin shi da musulunci ya halatta ina ba ta fahimta ya kufe ta ta yara ba haramun bace ba sai da karantar da yara da su wannan wannan musulunci ne halatta da abinda musulunci ya kasance ne to wannan daban yake ita to ba ta ciki eh yawa a su an kaka kamar wani bangare ne na tarbiyyar ƴaƴa mata ya wajen reno da sauran sa mata kaya da waye da sauransu wanda musulunci ya hada wannan kuma ya ƙara tambaya a kanta telolu da suke ajiye butun-butun zaga wani ma ya zubin la'a mace keke ma da tsirara da waye da sauransu wannan haramun ne kada bai halatta don kana tela ka kawo butun-butun ka ajiye ka sa mishi riga kai wani haramun ne ga musulmai wala wani ƙurƙaya ko dami to ai akwai har yanzu wannan kawai a yi wani abu da man gaskiya tsuran mutum gangar abu ne haramun ne kaɗai ko da an cire kan saboda ne shi ƙera abin da yake ma tsuranta wani abu mai dabba mai rai haramun ne ka'an musulunci ya hana ina ba ta manta kenan tunda arna suke ku bar musu kayan su ku ku yi naku ko ku ku yi dan mutum mutum na mana na na ici da ake yi ba shi kenan ba shi ma duk sanya hoton na duk waye da sauransu musulunci ya hana ina ba ta fahimta kenan iya telolin musulmi ba wallahi na in kowa ji tsoron haduwa da ubangiji amma haramun ne aji wannan mutum mutum ba inda musulunci ya halatta maka wajen kasuwanci ka kawo mutum-mutumi arni ya ajiye mutum-mutumi kayan kan ajiye mutum-mutumi haramun kada musulunci ya hana mu ajiye a gidajenmu ajiye a shagunanmu da sauransu haramun amma kaga wanda ya kufe musulunci ya halatta ta to sai mu dawo kan magana da muke maganar kare to a nan ku je gaba kun ga sai mala ya ce waqtu lifafi bai'i ma uzina fi ittihazihi minha amma mi malamai sun yi saɓani cikin akwai karen da musulunci ya yarda a ɗauke shi a rike shi wannan ya halatta akwai karnukan da musulunci ya halatta wannan su ba haram bane ba amma sai dai suna da sharaɗinsu in dai har sun cika wannan sharaɗi to in ka ajiye su yanzu ba haram bane ba halal ne har shi yasan ya ce وقت في بيع ما أزن في اتخاذه منها وأما من قتله فعليه قيمته kai wanda ya kashe wannan karen da musulunci ya halarta a aji wanda ya kashe maka to ya kai shi kara masu ya rama maka ina fata fahimta to wani karnuka ne musulunci ya hana shine na farko karen gaji karen farauta irin masu farauta suna da karnuka amma ba irin wannan farauta ba ta mutar jahiliya ta gargajiya ana ihu ana kaza ba a'a a ka'ida a musulunci yake musulunci ya halatta farauta yi ana ce musu malaman karnuka muallimul kila su sunan su ma daban waɗannan karnuka karnuka ne amma malamai wadani idan mai farauta ya zo ko da ya ga abin farauta to da ta bismillah ya sake shi to zai bi wannan abin in yaje kuma zai kamo wannan abin da rai ya kawo maka to wannan shine malamin kai kai bismillah ka saka shi to da aka shi abin babban yayi kusan karfin shi gwagagwa suka yi sai ya samu sai kashe abin to da ya kashe sai kamo ya kawo maka shi musulunci ya halatta muku ba sai kayan ka ba a matan sai ka ci kun ga bambancin su da wancan kan saboda ni da zaka aika shi ka ce bismillah kai bismillah zama su waɗanda karnuka karantar da su ake yadda ka san mutane sun san kamar da ka san mutane tabbas haka suke to wannan musulunci har akwai karnukan da ake karnukan kiwo za ka sakan ba kare karnuka akwai karnukan za a saka musu garke guda na dabbobi su kai su daji su yi kiwo ba tare da mutum ba kuma su lero su gina in yamma ta yi lokaci yanki
kuma suna san in yashi zai shiga gona kare zai zo da gudu ya kore dabba ya mela ta kar ta shiga gona kuma in lokacin yayi kuma su zo su kawo su su kawo su ba tare da wannan to waɗannan sun halatta su ma kaga karanta karnuka ne da ake na musamman to waɗannan sun halatta aje su ba sa cikin wancan bayani da musulunci wannan su halal ne
akwai karnuka kuma na gaji na ukunsu su kuma gaji suke babu wanda isa rabu a gida ba mutum ba ne to waɗannan musulunci ya ne domin an karantar da su an yi edike su a yi waɗannan idan aka aje su da waɗannan manufa to musulunci ya halatta ko kashe maka aka yi wanda zai zo ya kashe maka yancin kashe karnuka na su kashe maka ko yara su bige maka to sai halatta kai su amma kai ma sai ka bi ka'idar da musulunci yake in ya ba su da lafiya a je a kai musu lokaci lokaci da ake musu allura a je a musu allura lokacin da ake kaza kar wata rashi ko wani abu da shige su kai ma in ku suka ma wani illa suka ci zauna kuma kai ma ka biya diya to waɗannan musulunci ya halatta to waɗannan ba sa cikin wancan aha kana so kai tambaya eh eh suna carta daban tsarin tun suna yarinta karantar da su ake akwai kuma wanda zai zama shi kuma sana'arsa samo irin waɗannan karnuka kawai dinga karantar da su ya dinga adk su yana tarbiyyantarwa saboda kamar mutane ne i bari ga shi ne yanzu muna gansu a turai ma wanda suna kama kwaya suna kama kaza da sauransu na tare to waɗannan wanda aka yi su da waɗannan abuwa shi ma yanzu wannan kaga mai wannan sana'a alamsa ga mutum zai ɗauki wannan sana'a ya samu karnuka kawai shi kuma ya karantar da su haka ya tarbiyyantar da su ya dinka saidawa da tsada to shi ma halal ce da wannan sana'a mai kyau ce in kiwo kake so ga sai ya saida maka je ka yi yawan he ma an yi tasti ya kai ya kai maka ya kai su daji ya medo su ya yi kaza ina a ciniki to wanda shi yi mutum yi wannan sana'a halal ce amma ba irin wannan karnuka kawai da muke ajiya ba ga sunan su fito su ceci wannan su wannan wannan su haramu ne wanda ya ajiye a gidansa ya ajiye wa kansa guba mala'ikan rahama baya shiga amma waɗannan da musulunci ajiye su kuma in ka ajiye su ka ajiye su akan shari'a ina ba ta gane shine wannan bambanci kun ga da wacce tabbatawa da wannan yayi ta yi tsana da waɗannan da sauransu a cikin kowanne akwai waɗannan to shi da ka gane ce to amma man katalu fa alai in aka kashe maka su ma kuma sai ka je har ko har kotun can kotun koli eh dan an rama maka har da diya da sauransu ba to wannan ya halatta to insha Allah wannan sunne a musulunci insha Allah kuma ina ga lokaci yayi ko anan zamu tsaya da fata abun kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan aha mm eh eh Eh. Eh. Eh. Aha. Eh. Eh. To. sai shi kana mafa yin gani yana gurin wancan shi wancan yake gani yana gurin wancan eh aka tambaya ina wannan wannan yake yana gurin wannan gurin wannan yake yana gurin wannan aka tambaya ku kai shi amma mun sani mun yi mutum yana gurin shi ya kan gina shawara wani kusan harami a wajen wa sai ta yana wajen wuta shi ko mutum yi na da wuta eh kawai da aka zo aka ce alaji kudin harman ne yanzu gashi kudin harman ne yanzu bukata wani yake kudin harman wajen da yake a in kai kamar ya gaya ne amma da gaya ne ba yake ni da kawai ne ma dai na kaya mai sai wudo sai ba eh ya ga yaron yanzu da aka yaron wani shekara biyu na kai su kuma shi ne shi bai tana ne mai gidan mai gidan kuma shi ma ne mai gidan bai tana ne duka ba kuma tana ma kuwa ne tsakanin su biyu eh to kamar sannan da mutum wai kudin wannan kamar ya zan bashi ko kuma ba bashi bane ba ya bashi inda bashi ne ai tunda wajen yana sai ya to kai ya aka yi kana kuma kace suna tare kuma ya mishi kaza ne gidan shi ne kuma yake yake da hakkin ya masa babu zancen bashi ana yawwa kawai an gama bara ba mana inda ya dace shi ma yaro ya ce kawai a to ga oga kuma aure zai zo wannan ka oga yayi abin da ya dace babu zancen bashi ana oga yayi abin da ya dace an tunatar shi a oga bai yi ba sai da aka tunatar da shi da mutum can ma oga da bai kamata mu ma ya tambaya a to wanda wata ce to shikenan ko kaza ne da mu bai kamata mu ma hayi bane ma sai an tuno ba yayin da ka faɗa ka'idan ma kenan da mu bai kamata shi da mu shi yake da wannan kai kuma yaro kuma ya kai lokacin da ko uba ne lokacin yaro ya kai ai shi yake masa to wannan da kuma ga wannan babu zancen bashi a nan eh halal ya ci ya ci halal mana ya nan ba insha Allah shi ma inda za a zauna ma a yi lissafin abubuwa kaga nan inda kuma an nan su ko suka fi mu sun aka baka yawo zai yi aiki ne na lokaci kaza in lokaci yayi kuma shi ma sai a yaye shi a kunda shi a mushi wanda a yaran da kuka na iya yamurai da sauransu nan ka'ida ne da dele lokaci kaza zai yi hidima ta kaza lokacin ana nan ta kara mushi ko babu wani abu ake bashi ba ko abinci ne da wannan in lokaci yayi kuma sai a bude mishi na shan shagon ko ni asuba mishi a tafi ka kai mu kuma nan sai mutum shekara shekara sai ya tashi a tutar babu akwai gaskiya mamaki da suke wai kamar da ogan bai tana ne mai gidan kuma shi a ma yura goga ya san abin da daidai ne kuma shi ma kuwa ne iya a kawai halal ne aure kuma ya yi na yi tsammanin abin da za ku tambaya a nan ko bashi A da- to a lokacin da an kaddara ya kima mai tauri ne ya hana wani wani sai a ce to a kulla bashi kaza ne bashi ya ce to lokaci kaza zai bada ya halatta Mm, insha Allah Allah kama mana to da ana da fata makanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah ya biya mana su Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh